الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وصل fasali kenan daga arabe mana فيما روي عن السلف cikin abin da aka rawaito daga marigaya da والأئمة jagorori من محبتهم للنبي soyayyarsu ga صلى annabi الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam da وتوحيده begensu gare shi حدثنا القاضي الشهيد alqazi shahidi ya zantan mana قال حدثنا yace الوزير uzuri ya zantan mana قال حدثنا yace الرازي raji ya zantan mana قال حدثنا yace الجلودي durudi ya zantan mana قال حدثنا yace ابن ibnu sufyan سفيان ya zantan mana قال حدثنا مسلم yace muslimin ya zantan mana قال حدثنا قتيبة yace qutaybatu ya zantan mana قال حدثنا يعقوب بن yace yaqub عبد dan الرحمن abdurrahman ya zantan mana عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه daga suhailu daga mahaifinsa daga abi hurairah ta Allah ya jare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال hakika ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce من أشد لي أمتي لي وبا ناس wasu mutane za su zo wanda su ne mafi tsananin kauna a cikina daga al'ummata يكونون بعدي wanda za su zamo a bayana يود أحدهم لو layan yana رآني burin ina ma zai ganni a musayar iyalansa da ومالي dukiyarsa ومثله عن أبي misalin daga ذر abi zarrin وتقدم حديث عمر رضي hadisin الله sayyidina umar عنه ya gabatu Allah ya tare shi وقوله da للنبي faɗinsa ga صلى annabi الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallama لأنت أحب إلي من na نفسي cewa kai ne mafi soyuwa gare ni sama da raina وما تقدم عن الصحابة da abin da ya مثلي.
gabatu daga sahabbai misalinsa وأنا عمرو بن العاص رضي daga amurka الله عنه Allah ya jere shi ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم babu wani ɗaya da ya zamo mafi soyuwa a gare ni kamar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama وأنا عبدة بنت خالد daga بن abdata ya معدانا khalidu yan ma'adana قالت ta ce ما كان خالد يأوي إلى فراش khalidu bai kasance ba ko da yaushe ya taro zuwa shimfiɗarsa إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول Fati الله yana صلى ambatan الله عليه begensa zuwa وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وإلى أصحابه da من begensa المهاجرين zuwa sahabbansa da daga والأنصار mutanen Makka da mutanen Madina ya يسميهم kira sunayensu ya ويقول ce هم أثري su ne tushe na su وفصلي ne reshe na وإليهم يهن gare su ma قلبي zuciyata take bege قال شوقي bege إليهم na ya ya ya tashi zuwa gare su فأجل الرب قبضي ya ubangiji إليك ka gaggauta karɓa ta zuwa gare ka حتى يغلبه yana yin النوم.
wannan kullum abbaci ya rinjaye shi وروي عن An أبي rawaito بكر daga رضي sayyidina الله Abu Bakar, عنه Allah ya أنه yarda da shi.
قال للنبي صلى hakika shi ya الله faɗa ga عليه annabi وسلم، sallallahu alaihi wa sallama والذي بعثك na بالحق rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya لإسلام أبي طالب wallahi musulunta abi dalibi كان أقر لعيني ya kasance بالإسلام.
mafi sanyayawa ga idaniya ta sama da islamin musuluncinsa يعني أبا yana وأبا nufin وأبدا.
babansa abu kuhafata وذلك domin wancanamka أن إسلام أبي musuluntar طالب abi dalibi كان أقر ya لعينك kasance shi ne mafi sanyayawa ga idaniyarka وناوه عن عمر بن kasanninsa daga الخطاب umaru ɗan katsabi قال للعباس فداك رضي عباس.
الله عنه ya faɗa ga abbasu allah ya yarda da shi أن تسلم أحب إلي من أن يسلم a ce yau ka الخطاب karɓi musulunci shine mafi soyuwa gare ni sama da a ce katsabi ya musulunta لأن ذلك أحب إلى رسول domin الله wannan صلى shine الله mafi عليه soyuwa zuwa وسلم manzo allah sallallahu alaihi wa sallama وعن ابن an إسحاق karɓo daga ɗan isaka أن امرأة cewa من wata mace daga الأنصار mutanen madina قتل an أبوها kashe babanta وأخوها da ɗan'uwanta وزوجها da يوم mijinta ranar أحد yakin Uhudu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa da sallama suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qalat sai ta ce ma fa'ala rasulillahi sallallahu alaihi wa a sallama wani hali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake qalu Suka ce, ai, khairan wa yana cikin bihamdillahi yana cikin alkhairi da godiyar ubangiji kama irin tuhibbina yadda kike so qalat sai ta ce arinihi ban haƙura ba ku nuna min shi har hatta anzura sai ilayhi na duba zuwa gare shi falamma ra'atuhu yayin da ta gan shi qalat sai ta ce kullu musibatin ba'daka jalalun dukkan musiba in dai bata taba ba ka ba to ba komai ba ce Mm.
وسئل علي بن an tambayi sayyidina ali dan abi talib Allah ya yarda da shi كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ya soyayya ku take a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama قال sai sayyidina ali ya ce كان والله أحب إلينا من أموالنا wallahi ma'aikin Allah ya kasance shine mafi soyuwa gare mu sama da dukiyar mu وأولادنا sama da 'ya'yan mu وآبائنا sama da iyayen mu وأمهاتنا sama da mateku da iyayen mu mata ومن الماء البارد على الزماء على الزماء kuma soyuwar ta wuce irin tsananin buƙatuwar ruwan sanyi ga wanda yake jin ƙishirwa وعن زيد بن أسلم daga zaidu dan aslama خرج عمر رضي الله عنه sayyidina ليلة umaru ya fito wata ran yana kalifanci a wani dare يحرس الناس yana kiwon mutane فرأى مصباحا في بيت wannan shine cikakken shugabanci ka tabbatar al'ummarka a cikin wani yanayi suke kwana shine sayyidina umar yake fitowa ya duba kowane gida an kulle kuma kalau suke to fara amis bayan sai ya hangi wata wani haske wata fitila في بيت a wani gida وإذا عجوز تنقش sai ga shi a صوفا cikin gidan akwai wata tsohuwa tana shidin wato auduga وتقول tana cewa على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكا بالأسهار يا ليت شيري والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيبي الدار "Mm, على محمد صلاة الأبرار ashe sabai sun jima suna yin bege ga sayyidina rasulullahi wanda ali fa Allah ya saka mata da alkhairi آمين a cikin awasu ya kawo sahabbai sun kai kusan talatin wanda suka yi waka ga manzon Allah a gabansa eh to ashe yin bege ibada ce eh ibada ce eh wa kullil ladzi ana bi kasari tanafuli zaru kulla shugulin limtidai muhammadi fa zikru rasulillahi min aukadil fardi eh to salatul abarari نعم ita da daddare tana cikin shidi na auduga amma fa shauki take da bege cikin manzon Allah tace salatun nagartattun bayi ala muhammadin ya ta tabbatuwa ga annabi muhammadu صلى عليه الطيبون الأخيار daɗa ɗan mutane masu tsarki zaɓaɓɓu su ta salati ga annabi قد كنت قواما بكا بالأسهار tana ta yabo ga annabi Mm.
sai take amfani da lamiri na muhaɗaba نعم bata ce ƙazkana ba مم.
eh kaga ashe wanda yake ban annabi yana bashi lafazin magana ashe daidai yake kada kunta domin a ko ina akwai manzon Allah eh kada kunta hakika ya rasulullahi ka kasance qawwaman me yawan tsayuwar dare مم.
bukan bil ashar me zubta hawaye a lokacin sahur مم. يا ليت شعري والمنايا أطوار kai tan dan kankanin sani na مم.
ina ma hal tajma'uni Mm.
addar Mm.
gida zai hada ni da manzon Allah wa habibi masoyina Mm.
wal manaya a tsawar Mm.
gashi kuma ita mutuwa zango zango ce مم.
Mm.
وعمر فغ- فغفر له na wa umaru fagafir lahu ya gaffar Mm.
sai ya ce to ni ma ki sa ni a cikin wannan waka sayyidina umar Mm.
sai ta yi min wannan baiti ta ce sayyidina umaru ma Allah kai masa gafara ya sarki mai yawan gafara Mm.
ta'anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama tana nufin habibi din nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fajalasa umar radiyallahu anhu yabki sai sayyidina Umar ya zauna yana ta kuka wa fil hikayati dulum a cikin mikayar akwai tsayi wa ruya anna abdullah bin umara an rawaito cewa Abdullahi dan Umara wata ran kafarsa ta ɗururuwa faqila lahu sai aka ce da shi udhkur ahabban nasi ilayka yazul anka ka ambaci mafi soyuwan mutane zuwa gare ka wannan ɗuruwar ruwan ta kafarka sai ya bushe gare ka fasaha ya muhammada sai ku ya cire murya ya ce ya wayo annabi na Muhammadu fantasharat sai ku kafar ta sace ashe ana kiran manzo Allah ya biya bukata wanda bai san annabi ba shine yake ganin yayi shirka shi akan kansa to da haka wannan duka rashin sanin addini ne da fahimtarsa ga dai sayyidina Abdullahi dan Umara wanda sunansa sunna amma in bukata ta ta san masa sai ya rinka kiran manzon Allah ya biya masa bukata eh ga abin da yi. wanda ibnu taymiya ma ya kawo wannan kissa a cikin littafin sa qa'atul jarida na'am Mm.
walamma hatudira bilal radiyallahu yayin da bilal ya zo anhu, gargara Allah ya kara masa yadda nadat imra'atuhu sai matarsa ta kira shi wa huzna matarsa ta rinka kira tana wayyo bakin ciki na wa qala shi kuma sai ya ce wa daraba alhamdulillah wayyo farin ciki gadan na alqal ahibba muhammadan wa hizba gobe goben nan da na cika zan gamu da masoya shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa Mm.
Mm.
wa yurwa anna imra'atan qalat ana li rawaitowa Aisha radiyallahu cewa wata mace ta anha, faɗa da nana Aisha Allah ya yarda da ita اكتفي لي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم yaye min rufin nan na raudan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama فكشفته لها sai ku ta yaye mata فبكت sai ta rinka kuka حتى ماتت har sai da ta cika duk wannan abubuwan sabai ne suke yi amma wani dan ƙarshen zamani zai zo ya ce ma ka bari to ka kamali
ولما أخرج آل مكة زيد بن دسنة من الحرم yayin da ليقتلوه.
mutanen makka suka fidda zaida dan dasinata daga harami don su kashe shi قال له أبو سفيان sai بن abu حرب sufiyar dan harbin ya ce da shi أنشدك الله يا زيد ina haɗa ka da ubangiji ya zaidu أتب أن محمدا الآن عندنا مكانك za ka so a ce annabi muhammadu ne a yanzu a gurinmu a maimakon ka يضرب عنقه wai wai su yi abin da yake mara kyau a tare da ma'aikin Allah kai kuma kana gurin iyalanka فقال زيد ai ko zaidi da ya ji wannan sai ya ga to ai kama shin da suka yi abu ne mai sauki wannan kalmar ta fi matiyo sai ya ce والله na rantse da ubangiji ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة ya ce ai ba zan so ba a ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a yanzu a inda yake a ce kaya guda ɗaya ma ta soke shi وإني جالس ni في ko ina أهلي.
zaune a cikin iyalaina haka fa sahabbai suke kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mm.
فقال أبو سفيان sai Abu Sufyan ya ce ما رأيت من الناس أحدا ban ga wani يحب ɗaya daga أحدا mutane ba da كوجهة yake kaunar محمد- ɗaya محمدا.
kamar irin kaunar da sabon annabi Muhammadu suke masa sallallahu وعن ابن عباس an karbo daga dan Abbasu كانت امرأة mace ta كانت kasancewa امرأة tana zuwa إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم idan ta zo gum annabi sallallahu alaihi wa sallama حلفها بالله Mm.
ما خرجت من بغض زوج yana rantsar da ita cewa ta rantse da ubangiji ba ta fito ba don kin miji ولا رغبة بأرض عن ta fito أرض ba don kwaɗayin wata ƙasa daga barin ƙasarta وما خرجت إلا حبا لله ورسوله ba wani abu da ya fito da ita sai ƙaunar Allah da ƙaunar manzon Allah ووقف ابن عمر على ابن الزبير رضي الله عنهما بعد قتله Abdullahi dan Umar ya tsaya akan gawar ibn zubairu Allah ya kara musu yadda bayan yi masa shahada fastaghfara lahu sai nema masa gafara wa qala yace kunta wallahi ma alimtu sawaman ka kasance Abdullahi dan Zubairu irin yadda na sani kai mai yawan azumin nafila ne kawaman mai yawan tsawon dare tuhibbullaha wa rasulahu kana kauna Allah kana kaunan manzon Allah Fasalun.
masali kenan daga rabe mana fi alamati mahabbati sallallahu alaihi wa a sallama cikin alamar soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ilam kai sani anna man ahabba shay'an hakika wanda ya so wani abu asarahu zai fifita wannan abin wa asara muwafaqatahu kuma zai zaɓi dacewa da abin wa illa in kwa bai haka ba lam yakun sadiqan fi hubbi bai kasance magasgaci cikin soyayyarsa ba wa kana mudda'iyan ya kasance mai da'awa والصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم magasgaci kuwa a cikin ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama من تدار علامة ذلك عليه wanda alamar wancananka take bayyana a gare shi أو وأولها farkonta الاقتداء به koyi da shi واستعمال da سنته aiwatar da sunnarsa واتباع da أقواله bibiyar zantukansa da وأفعاله ayyukansa وامتثال da kwatanta أوامره umarninsa واجتناب da nisantar نواهيه hane-hanensa والتعجب da بآدابه ladabtuwa da ladubbansa في أسره a tsananinsa ويسره da sauƙin rayuwa ومنشده a lokacin ومكرمه nishadinsa da lokacin kinsa وشاهد هذا قوله تعالى abin da ke shaida da wannan faɗinsa maɗaukaki قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم in الله kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah وإيثار ما شرعه da kuma fifita abinda ma'aikin Allah ya shar'anta shi وهز عليه على هوى ya نفسه kwadaitar a kansa akan son zuciya وموافقة شهوته kuma ka fifita akan abin da ma'aikin Allah ya shar'anta sama da dacewar sha'awarka قال الله تعالى Allah ta'ala ya ce والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وإسخاء العباد في رضا الله da تعالى kusa ta bayi a cikin neman yarda Allah komai za ka yi in dai bayi zai zamo abin nan su abunsu zai so samu su rai amma yarda Allah ne to kawai ka shige kai abinka. Mm.
حدثنا القاضي أبو علي الحافظ Abu Ali nil Hafizu ya zantan mana.
قال Bukhari.
حدثنا ابو الحسين yace الزيدي abul husainu sairafi ya zantan mana وابو الفضل بن خيرون da abul fadari dan kairuna قال suka haɗu suka ce حدثنا ابو على البغداد abu ya alal bagadaji ya zantan mana قال حدثنا ابو علي yace abu aliyu sinjiyu ya zantan mana قال حدثنا محمد بن محبوب yace muhammadu dan mahabubil marwazi ya zantan mana قال حدثنا ابو عيسى yace abu isa dan saurata tirmizi ya zantan mana قال حدثنا مسلم بن yace حاتم.
muslimu bin hatimin ya zantan mana قال حدثنا محمد yace بن Muhammadu dan Abdullahi da Ansari ya zantan An mana abi- daga babansa عن علي بن زيد daga Ali dan Zaidin عن سعيد بن المسيب daga Sa'id dan Musayyabi قال انس بن مالك رضي الله عنه Anas dan Maliku Allah ya jere shi ya faɗa قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa gare ni يا بني ya kai dan karamin ɗana إن قدرت أن تصبح وتمسي in ka sami iko ka wayi gari ka yammaci ليس في قلبك جيش لأحد babu wani riko a zuciyarka ga ɗaya ففعل ka aikata ka ثم قال لي sai ya ce da ni ya bunayya ya ɗan ƙaramin ɗana wa zalika min sunnati ka tashi zuciyarka tana fes wannan sunna ta ce wa man ahya sunnati faqad wanda ya raya ahabani.
sunna ta hakika ya so ni wa man ahabbani kana mai fil jannati wanda ku ya so ni ya kasance yana tare da ni cikin aljanna wa man intasaba bi hadhihi sifati duk wanda ya siffanci da wannan siffa fa huwa kamilul mahabbati lillahi wa rasulihi ya kasance mai cik- cikarkiyar ƙaunar Allah soyayya cikin Allah da manzansa wa man khalafaha fi ba'd hadhihi al umuri wanda ku ya saba aikata wannan ashashin al'amura wa huwa naqisul mahabbati mai tauyayyar soyayya ce ولا يخرج عن اسمها amma ba zai fita daga sunan soyayya ba ودليله قوله صلى الله عليه وسلم للذي هده في الخمر wato alkali sai ya buɗe da hadisin Anas dan Malik a cikin alamomin ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake cewa ka wayi gari zuciyarka babu komai a cikin ta baka rukon kowa daga halitta Allah to wannan sai yake nuni zuwa ashe masu ruko da wannan tafarki dodar babu irin sufaye bayin Allah domin abin da yake bawa mutum wannan shine ambatan Allah to an tora ka akai kullum kana cikin zikiri to ko mutum zuciyarsa akwai datti wannan zikirin zai goge masa ita yasa baya kwana da kowa eh shi sa ga masu zikiri kullum a nutsa suke kuma dama ai alabi zikirin layi ta dima innul qulub to da maka ashe wannan yana nuna tabbacin lallai ahlul zikiri sune haƙiƙanin ahlus sunna masu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mm.
ودليله قوله صلى الله عليه وسلم للذي هده في الخمر dalilin cewa ko da mutum yana sabo ba za a ce maƙiyin annabi ba sai dai a ce masa mai tauyayyar soyayya faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama ga wannan mutumin da aka yi masa haddin shan giya ولعنه بعضهم sai shashinsu suka la'ance shi وقال har ma shashinsu ya ce ما أكثر ما يؤتى به mamakin yawan zuwa da shi wannan mutumin nu'aimanu sunansa نعم Mm, masoyin manzo Allah ne نعم Duk فقال sanda- النبي صلى نعم.
الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce لا تلعنه kada ka tsine masa فإنه يحب الله ورسوله domin yana son Allah yana son manzo Allah shi nu aimanu نعم yana cikin wato wa'anda suka halarci shaidan nan ta akaba su saba'in نعم kuma ya ji yakin uhudu da handaku da sauran mayakunkuna banda bada نعم to amma idan kaka ta yi sai je ya ɗauko su kulubutu tunda sayyidina yana son su نعم sai ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kawo masa sai ya to da masu sai da abin ya ce to ga inda na kawo sai sai da manzo Allah sai ka dau kudin su ka ba su يوه.
ashe ba su yi waye ba نعم sai manzo Allah ya ce a ba su a ba su kudin su sai ce ni ma na kai guda ɗaya gida sai ce hashi a hada a biya نعم to haka nu'aimani yake wa ma'aikin Allah to sai ya zamo kuma yana shan giya سبحان الله.
an masa bulala har so ya kai so hudu zuwa so biyar نعم sai wani mutum ya ce mamakin yadda ake kawo shi ya sha giya kuma a yi masa bulala to zai faɗi bakan magana a kansa sai manzo Allah ya ce la tal'anu kakka tsine masa domin yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah ashe kaunar Allah da kaunar manzon Allah tana da tasiri akan ko me mutum yake Allah zai shirye shi da haka kafin bayyana wahabiya adadin 'yan shaye-shaye nawa ne da la'ili ya shirya su amma da wahabiya ta zo sai aka ce wai da mutum yana karanta da la'ili ya zama malami ai da yawa surutun karatu wata ran baya gyara mutum zikirullahi adadin wanda suka shiryu da dala'ilu da ishiriniya da yaban annabi ba su lissafu ba kuma adadin wanda karatun da ake yi irin wannan na zamani ya kamgarar suka daina ganin mutuncin manzo Allah da ba'arin kuma masu taba sabban su ma sun- sun fi yawa da haka soyayyar manzo Allah tana cikin zuciya da kuma rangumar zikiri da salati ga annabi
ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره له yana daga alamomin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawan ambatansa gare shi ومن أحب شيئا duk wanda ya so wani abu أكثر ذكره zai yawanta ambatansa ومنها كثرة شوقه إلى لقائه yana daga cikin alamar soyayyar manzon Allah yawan begensa zuwa gamuwa da annabi وكل حبيب dukkan masoyi يحب لقاء حبيبه ai yana son gamuwa da masoyinsa وفي حديث الأشعريين ya zo a cikin hadisin ash'arawa عند قدومهم المدينة yayin da suka zo madina أنهم كانوا يرتجزون sun kasance suna ta rera waka غدا نلقى ahibba الأحبة muhammadan وصحبا saboda bege suke cewa gobe ne za mu riski ahibba masoya Mm.
محمد وصحبا annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa sahaba da sahabbansa Mm.
وتقدم قول بلال ya gabatu faɗin bilalu ومثله da قال katarninsa عمار قبل irinsa قتله.
ammar ya faɗa kafin yi masa shahada وما ذكرناه من قصة خالد بن وعدانا abinda muka faɗa na kissan nan ta khalidu dan ma'adana ومن علاماته مع كثرة ذكره yana daga alamominsa tare da yawan ambatansa تعظيمه له girmamawarsa ga annabi وتوقيره عند ذكره da kuma jin nauyin annabi yayin ambatansa وإظهار الخشوع da bayyanar da tsoro da nutsuwa والانكسار مع سماعه da karyewar zuciya yayin jin sunansa قال إذهاب التجيب isaku tujibi ya faɗa كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده sabon manzon Allah sun kasance sallallahu alaihi wasallama a bayansa لا يذكرونه إلا خشعوا ba sa iya ambatansa face sun nutsu وشعرت جلودهم وبقوا wato fatunsu sun motsa sun yunkura fashe da kuka وكذلك كثير من التابعين haka nan da yawa daga cikin tabi'ai منهم من يفعل ذلك محبة له akwai وشوقاً wanda إليه.
yake aikata wannan dan kauna a cikin manzon Allah da bege zuwa gare shi ومنهم من يفعله تحيبا a cikin su akwai wanda yake aikata haka saboda jin kwarjinin annabi da وتوقيرا jin nauyin sa ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم yana daga alamar soyayyarsa soyayyarsa ga wanda yake kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallama ومن هو بسببه من آل بيته da wanda ya bayyana da sababin annabi na daga iyalan gidansa sune sharifai وصحابته من المهاجرين والأنصار da sahabbansa na daga masu hijira da kuma wato ansar 'yan madina wanda su sharifan nan نعم sun kasance a wayannan ƙasashe namu نعم shekaru masu yawa نعم amma a kusa-kusa kamar shekaru ɗari biyar lokacin sarki rumfa نعم shine imamul magili ya bayyana a wannan gari نعم wanda cewa mu shewa atiku Allah ya kara masa yadda yake cewa fi wakati atal imamu muhammadul magili zalikal humam نعم yake fadar a lokacin sarkin rumfa shi wato imamul magili ya zo نعم wa min huna ata bi shurafa il hunafa wa ja bi kutubi nashri dinil mustafa anan ne ya zo da jikokinsa su ne sharifai da kuma littattafai na shari'ar addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ya rubuta ita wannan masarauta ta Kano Tajul Muluk yadda za a rinka tafi da wannan tsari na al'umma wanda a ƙasashe da yawa an same su kuma har yau wannan zuriya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan a cikin mu muna samun albarkarsu نعم to da haka ƙaunarsu da sabon manzo Allah to yana alamar ƙaunar manzon Allah Mm.
وعداوة من عاداه haka nan yin gaba da duk wanda yake kin su وبغض من أبغضه da kin duk wanda yake kin su وسبهم da wanda ya saki harshe a gare su ashe ba a kauna annabi sai da wannan abun guda biyu iyalansa da sahabbansa Mm.
wa man ahabba shay'an duk wanda yake son wani abu ahabba man to yuhibbu zai so wanda yake son wannan abun wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam firatan wa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin sayyidina Hassanu da sayyidina Husaini Allahumma ya ubangiji inni uhibbuhuma hakika ina kaunar su fa ahibbahuma ubangiji ina roƙonka kai ma ka kaunaci Hassan da Husaini wa Mm.
fi riwayatin ya zo a wata ruwaya akan sayyidina Hassan Allahumma ya ubangiji inni uhibbuhu hakika ina kaunarsa fa ahibba man yuhibbu ka so duk wanda yake son Wa sa qala ya faɗa man ahabbahuma duk wanda ya so su faqad ahabbani ni ya so wa man ahabbani wanda ya so ni faqad ahabbani ya so ubangiji wa man abghadahuma wanda ya ƙi su, faqad abghadani ni yake ƙi wa man abghadani duk wanda yake ƙi na faqad abghadani yana hakika ya ƙi ubangiji wa wa qala ma'aikin Allah ya ce Allah Allah fi ashabi na haɗa ku da Allah na haɗa ku da Allah ku kiyayi taɓa mutuncin sahabbaina la tattakizuhum gharadan ba'di kada ku riƙi sahabbaina ya zamo karan bara a bayan ku in mutum zai saba misali ya ce ai kamar sahabiwa ne shine ake nufi da garaba dukkan mulkin mutum ka a kuskura a kwatanta shi da sayyidina Umar ko Umar bin Abdul Aziz tabi'i bare sahabban manzo Allah ai ba ababan kwatanci bane shine kuskuren da yan siyasa suke yi su rinka gwada sahabban annabi da mutanen yau ai kakanninmu ma sun mana nisa bare kuma a tafi kan sahabban manzo Allah eh faman ahabbahum mm, duk wanda ya kaunace su fa bi hubbi ahabbahum ya kaunaci sahabbai ne saboda yana so na wa man abghadahum duk wanda yake kin sahabbai fa bi bughdi abghadahum yana kin su ne saboda yana wa kina man adahu duk wanda ya cuci sahabbai faqad azani hakika ni ya wa cutar man azani duk wanda ya cutar da ni faqad azani hakika ya saba wa ubangiji wa man azalla wanda ku ya saba wa ubangiji yushiku an ya'khudha ya kusanta Ubangiji ya yi masa kamu mai tsanani, wa qala fi fadimata ya faɗa ga sai da suna faɗi ma Allah ya yarda da ita, inna bid'atun minni ya ce hakika ita tsoka ce daga jikina, yagudubuni ma agdabaha duk abin da ya sosa mata zuciya ya sosa mun zuciya, wa qala li aisha Ya faɗa.
mata bin zaidin ya faɗa ga sai da tuna Aisha a cikin Usamatu ɗan Zaidu, ahibbihi Nana Aisha ki so Usamatu, wa inni uhibbu hakika ni ina wa samsa, qala ma'aiki ya ce, ayatul imani hubbul alaman nan ta ansari.
imani shine kaunar mutanen Madina wa ayatul nifaq alaman nan ta munafunci zuhum shine kin wa su fi hadithi bin umara ya zo a hadisin Abdullahi dan Umara man habba al araba duk wanda ya kaunaci Larabawa yudi ahabba yana kaunar su ne saboda wa ni man abghadahu wanda ya ki Larabawa wa bi bughdi abghadahu yana kin su saboda kina wa bil haqiqati alƙali yace zance na hakika man ahabba shay'an duk wanda ya so wani abu ahabba kulli shay'in yuhibbuhu zai so duk wani abu da wannan abin da yake so yake kaunarsa wa hadhihi siratu salafi wannan ita ce siran marugaya hatta fil mubahati har a cikin abubuwa na halas wa shahawati nafsi har a cikin sha'awar rai وقد قال أنس حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء hakika Anas ya faɗa a yayin da wata ran ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana bibiyar kulubutu من حوالي القصعة daga gefen akushi وما زلت أحب الدباء من يومئذ Anas ya ce tun daga ranar ban gushe ba ina ƙaunar kulubutu tun daga wannan rana نعم Hmm.
وهذا الحسن بن علي ai gashi Hassanu dan Aliyu وعبد الله بن da Abdullahi dan عباس Ja- Abbasin وابن جعفر da Ibnu Jafarin أتوا سلمى suka zo wannan dattijuwa Salma suka وسألوها tambaye ta أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ita ce wato bararriya ce ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta rike na na Fadima kuma ita ce unguwar zoma da ta karbi Sidina Ibrahim al-Ma'azzam kuma ita tana cikin wanda suka yi wana na Fadima wamka tare da Nana Asma'u bintu Umaisi to ta san irin abincin da ma'aikin Allah yake ci to shine saboda kauna sai sai na Hassan dan Aliyu da Abdullahi dan Abbasu da shi Abdullahi dan Jafar suka zo suka ce tai musu irin abincin da take wa manzon Allah
wa kana ibn umara yalbasu ni'ala jibtiyata kai musu ku abincin irin fatai-fatai ne dai da bahaushe yake yi ai duk abin da bahaushe yake yi mafi yawansa to addinin manzon Allah ne eh mutanen sababbin ne yanzu ba abin da suka zo da shi sai lalata addinin amma fatai-fatai suka yi masa eh domin ma'aikin Allah yana son kabewa a cikin abinci to irin wannan haɗi don har ce musu tai to za ku iya cin abincin na annabi sallallahu alaihi wasallam eh da haka mu ci gaba da rike magabatan mu akan sunnan manzo Allah suke sai ka ga mutum ya zo wa fati ya rasu ba shurin kafa saboda me yana kan hanya annabi dodar eh wani da carbin sama a hannu
وكان ابن عمر يلبس النعال السبتية Abdullahi dan Umara ya kasance yana sanya silifa wanda yake an yi shi da fatar wato a fatar saniya wadda aka jeme ta shine saftiya na'am wa yatbu bisufrati ya kasance yana rini bisufrati da yar'ani yar'ani idra annabi sallallahu domin ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana aikata katarnu maka wa min abudu man abghada Allah wa rasulahu yana daga alamar kaunan manzon Allah kin duk wanda yake kin Allah yake kin manzon Allah wa mu'adatu man ada da gaba da duk wanda yake gaba da shi wa mujanabatu man khalafa sunnatahu da nisanta duk wanda ya saba wa sunnarsa wa btada fi dinihi ya kaji wani abu cikin addininsa واستثقاله كل أمر يخالف شريعته kuma mutum ya rinka jin nauyin dukkan wani lamari da ya saba wa shari'arsa قال الله ubangiji تعالى madaukaki ya faɗa لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وهؤلاء أصحابه صلى الله عليه وسلم وإنهم فصحابان سني صلى الله عليه وسلم قد قتلوا أحباءهم sun kashe masoyansu وقاتلوا sun آباءهم yaƙi iyayensu sun وأبناءهم yaƙi ‘ya'yansu في مرزاته a cikin neman yardan manzon Allah وقال له عبد الله بن عبد الله بن أبي Abdullahi ɗan Abdullahi ɗan Ubayi ɗan Salul ya ce da shi لو شئت da ka so ya Rasulallahi لأتيتك برأسي da na zo maka da kansa yana nufin babansa ومنها أن yana da يذكر gaskin القرآن ƙaunar manzon Allah mutum ya rinka ƙaunar Ƙur'ani الذي أتى به صلى الله عليه وسلم Ƙur'anin nan da ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallama وهدى به ya shiryar da shi واهتدى mm, ya shiryar kuma mm, نعم، وتكلك به ya shiryu da shi ya ɗabi'antu da shi حتى قالت عائشة رضي الله عنها har sai da nana Aisha Allah ya yarda da ita ta ce كان خلقه القرآن ɗabi'unsa duka sun kasance alƙur'ani ne وحبه للقرآن alƙali ya ce soyayyen mutum a cikin alƙur'ani shine karanta shi والعمل به da aiki da shi وتفهمه da fahimtarsa ويحب سنته kuma ya so sunnarsa ويقف عند ya وجودها tsaya yayin haddolinta قال سهل بن عبد الله sahalu ɗan abdullahi al-sustari ya ce علامة حب الله حب القرآن alaman nan ta ƙaunar Allah ita ce ƙaunar ƙur'ani وعلامة حب القرآن حب النبي alamar صلى الله ƙaunar عليه alƙur'ani وسلم.
shine ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة alaman nan ta ƙauna annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ƙaunar sunnarsa وعلامة حب السنة حب الآخرة alaman nan ta ƙaunar sunnarsa shine ƙaunar lahira وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا alamar san lahira shine ƙin duniya وعلامة بغض الدنيا ألا يذكر منها إلا ذاتا Mm, alamar kuma ƙin duniya shine kada mutum ya taskace daga gare ta sai dan guziri wa bulghatan da ila abin da zai isan masa na rayuwa zuwa lahira wa qala ibn mas'ud abdullahi dan mas'udin ya ce la yas'alu ahadun an nafsihi illa alquran kada wani ɗaya ya tambayi kansa in dai a cikin a cikin soyayya annabi sai dai ya tambayi alqur'ani fa in kana yuhibbu alquran in ya kasance yana son alqur'ani wa huwa yuhibbu Allah wa rasulahu to shi yana ƙaunar Allah yana ƙaunar manzon Allah Na'am.
har yau shi ma in ka zo fannin Qur'anin to wayannan su bayan da su suka assasa makarantun Alƙur'anin tun asali na'am wanda shi Abdullahi dan Fodiyo Allah ya ƙara masa yadda littattafai yayi daban-daban akan koya Alƙur'ani da saninsa na'am duk wannan abubuwa na tajwidi babu abin da bai kawo a cikin littafinsa ba game da alkur'ani haka nan in ka komo ƙasa hausa alkur'ani a cikinsa aka taso wanda tun daga tsohon labari na gwani musa mai dugura zuwa yanzu za ka ga irin yadda al'umma suka bauta alkur'ani kuma ba wasu ba ne masu bin sufaye ne da maka za ka ga mutum wani kullum zai sauke ƙur'ani wani kuma a sati wani a kwana uku wani ma a rana yana iya sauka guda biyu to amma an zo an ce kar ka sauke ƙur'ani a kullum so ake ka biya ka fahimce shi bayan sai na usmani yana sauka biyu a kullum ɗaya yi ta da alƙur'ani ɗaya kuma ya yi ta a nafula imamun nawawi ya kawo wanda yake sauke ƙur'ani su huɗu a rana ya kawo wanda yake sauki Qur'ani so takwas a rana a cikin littafinsa to amma an ce wa mutane kada mutum ya sauke Qur'ani a rana guda biyu ba ko a ina aka samu to da aka sam alqur'ani shine yawan karanta shi eh malam Rabiu dan tinki mahaifin wato halifa malam Isiyaka Allah ya kara musu rahama kaga shi ma yayi littattafai sosai akan alqur'ani eh yayi irin su minhajul jadid wanda duk wani ilimi da ake batu na tajwidi to ya kashi a wannan littafi eh malumma da yawa sun bauta alqur'ani kuma ana kan haka to wannan du yana cikin alamar soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ومن علامات حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم شفقته على أمته yana daga alamomin soyayya sa cikin annabi sallallahu alaihi wasallama tausayin sa sal ummatsa ونس ونسوه لهم da kuma nasiyar su gare shi وسعيه في da مصالحهم kuma yin kokarin mutum a cikin gyaran al'ummarsa ورفع المدار da عنهم kau da duk wani abu mai cutarwa gare su كما كان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai tausasawa mai jin kai ga muminai ومن علامات تمام محبته yana daga alaman nan ta cikar soyayyarsa a cikin wato gudun duniyar mai da'awar soyayya annabi وإيثاره الفقراء da kuma mai sam annabi ya zaɓi talauci واتصافه به da siffatuwarsa da shi وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد Hakika ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Abi Sa'id al-Khudri إن الفقراء hakika talauci لا من يحبني منكم أسرع من السيل من أعلى الوادي shi ne mafi gaggawa sama da ruwan guje da ya sako daga kwari أو أو الجبل إلى أسفله ko kuma dutse zuwa ƙasansa shi ne mafi gaggawa zuwa wanda ya ce yana ƙaunata. Mm, نعم eh.
وفي حديث عبد الله بن مغفل Ya zo a hadisin Abdullahi ɗan mugaffalin قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama يا رسول الله ya ma'aikin Allah إني أحبك hakika ni ina ƙaunarka فقال sai ma'aikin Allah ya ce انظر ما to تقول duba fa abin da kake faɗa soyayya ta ba wasa ba ce قال والله إني أحبك yace hakika ina ƙaunarka ثلاث مرات sai da ya faɗa ka so uku قال yace إن كنت تحبني in dai kana so na فأ- فأعد للفقر كجفافا to ka tattali wato lufudi lil faqari da talauci domin mai ƙaunata baya zamowa maruwaci yana rike abin da zai ci ya rayu da gun da zai zauna da suturarsa amma baya barin mabukaci sai ya wadatar da shi eh zaka kaga magabatanmu da yawan su sun yi wafati ba su da komai saboda in dai kana so ka je gum annabi to sai ka kauce wa ruwa eh shine ka kauce wa ruwa amma kana da kuɗi makare kuma kana barin mutane a cikin yunwa da wahala to wannan baka tattali talauci ba saboda rifkar annabi ko da akwai wadatar taka amma kana bayarwa irin yadda Allah ya ce to lallai ka tattali ka zauna da annabi domin ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yace ya rasulullahi ina kaunarka zan shiga aljanna yace zaka shiga yace kusa da kai yace a'a sai ka bar ruwa da giba haka manzo Allah yace masa sai ka bar ruwa da giba da ƙarya mm. mm.
ثم ذكرنا وحديث أبي سعيد sannan ya ambaci katar na hadisin nan na abi sa'idin da ma'anarsa مثلا fasali kenan daga arabe mana في معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها a cikin ma'anar soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma hakikarta اختلف الناس في تفسير محبة الله malamai sun saba a cikin ma tafsirin a soyayyar ubangiji ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم da soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama وكثرت عباراتهم في fassarorin su ذلك sun yawaita a cikin maka وليست ترجع بالحقيقة amma ita a hakika ba ta komawa إلى اختلاف مقال zuwa sabawar zantuka ولكنها sai dai اختلاف ita sabawar أعوان halaye ne وقال sai سفيان sufiyanu ya ce المحبة soyayya اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama كأنه التفت إلى قوله sai تعالى ka ce yayi waiwaye zuwa faɗin sa madaukaki قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni الآية sai zuwa ƙarshen aya وقال بعضهم gashin su suka ce محبة الرسول اعتقاد نصرته soyayyan manzon Allah shine kudurta taimakon sa والذب عن da سنته ba da kariya ga sunnarsa والانقياد لها da jayuwa gare ta وهيبة da jin مخالفته nauyin saɓawa sunnarsa وقال بعضهم shashinsu ya ce المحبة ita soyayya دوام الذكر للمحبوب dawwamar da ambato a cikin abun so وقال آخر wani ya faɗa إيثار المحبوب fifita abun so وقال بعضهم shashinsu ya ce المحبة الشوق إلى المحبوب ita soyayya shine begantuwa zuwa abun so وقال بعضهم shashinsu ya ce المحبة موادعة القلب "Hmm, limuradin rabbi نعم aka ce soyayya ita ce dacewar zuciya ga manufar ubangiji يحب ما أحب mutum ya so abin da ubangiji ya so ويكره ما yake كره abin da Ubangiji bai yarda da shi ba, وقال آخر wani daban ya ce, المحبة Ita ميل soyayya إلى karkar- موافق له karkatuwar zuciya zuwa abin dacewa gare shi, وأكثر العبارات mafi yawa yawan المتكلمة ibarorin nan da suka gabatu, إشارة إلى ishara ثمرات ce zuwa ‘yan المحبة itatuwan nan na soyayya, دون ba حقيقتها haƙiƙa soyayya ba, وحقيقة المحبة ita kwa haƙiƙa الميل soyayya إلى shine معرفة karkata الإنسان zuwa abin da yake dacewa da mutum, وتكون موافقته له dacewar tana kasancewa gare shi.
إما لاستلذاذه ko don jin daɗinsa da riskarsa كهب السورة الجميلة kamar yadda ake son sura kyakkyawa والأسواب da sautuka masu الحسنة kyau والأطعمة والأشربة اللذيذة da abincika masu daɗi da ababen sha masu daɗi وأشباهها da makamancinta مما كل ذي سليم مائل إليها na daga abin da yake dukkan mai kyakkyawar a- wato kubutacciyar ɗabi'a ne karkatuwa ne zuwa gare ta duk wanda yake lafiyarsa kalau نعم yana son sura mai kyau sauti mai kyau abinci mai daɗi ruwan sha mai daɗi da makamancin wannan mm. limuwa fakata halahu saboda dacewar ta gare shi أو لاستلذاذه بإدراكه ko dan jin daɗinta saboda riskarsa da ya yi biha ta ce aqlihi da maɗosanan wa hankalinsa qalbihi da zuciyarsa ma'aniya fadilatan sharifatan wanda yake ma'aniya wato ma'ana ce ta ɓoyayyen abu maɗaukaki ka hubbi salihin wal ulama kamar yadda ake ƙaunar nagartattun bayi da malamai wa a'un wa alil da ma'ruf alin kyautayi al ma'sur anhum siyarul jamil wanda ake samu tajoji kyawawa da gare su wal af'alul da hasanatu kyawawan ayyuka fa inna taba al insani Domin ɗabi'ar- ila shagafi ɗabi'an mutum mai karkata ce zuwa begantuwa bi amsali haula da katarnin irin wa'annan hatta ya buluga ta'assubu bi qaumin har ya zamo ya isu kani- kamuwa da mutane an ce ta'assubi kafuwa a cikin wata soyayya da mutane Na'am.
sai ka ji ka kamu da su Na'am.
eh bi qaumin li qaumin wasu mutane su samu kafuwa cikin kauna wasu mutane domin wata ɗabi'a da ta ɗauke su sai ga babu wani abu kuma da za a iya sukar wa'annan a gurinsu na'am wace shari'u min ummatin fi akarina da kuma ra- rakiya a cikin u- al'umma da cikin wasu ma yu'addi ila al-jala'i an al-awdani wanda yake bayuwa zuwa jala'i ko ruwa daga gurare mutum saboda wata ɗabi'a da ya ji labarinta yana iya tashi daga inda yake ya je inda wannan ɗabi'a take neme ta wa hajjil hurami da kuma wato keta alfarma wa iktiramin nufusi da kuma irin ya- wa- keta wannan ta rayuka aw yakuna hubbu iyahu e ko kuma ya zamo soyayyarsa gare shi li muwafaqatihi lahu saboda wannan abin da yake so ya dace gare shi saboda fuskar kyautayinsa gare shi yana yawan bashi yana yawan bashi to na'am dole ya so shi ai fa in ma makiyi ne sai ka ga an sami idfa adillati hiya asan fa illal fa izal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim eh mm.
wa in amihi alaihi da ni'imarsa a gare shi Faƙar jubilatin nufus alahu bi man ahsana ai ilayha dama amalin sirai absasan wanda ya kyautata gare ta wa idza taqarrara laka hadha To idan wannan abubuwa suka tabbata gare ka, nazarta hadhihi al-asbab kullaha sai ka dubi wa'annan sabubba dukkanta ya ki sallallahu alaihi wa sallama a cikin makinsa sallallahu alaihi wa sallama.
wa alimat annahu sallallahu alaihi wa sallama jami'un li Sai ka san hadhihi cewa al-ma'ani ma'aikin Allah thalathati sallallahu alaihi wa sallama ya tattaro wannan ma'anoni guda uku al-mujibati lil mahabbati wanda suke wajabta a yi soyayya amma jamalu surati in ana magana kyawun sura wa zahiri da zahiri وكمال da الأخلاق cikannan ta ɗabi'u والباطن da kuma cikannan ta ɓoyayyen zuciya.
وقد قررنا منها قبل فيما مر من الكتاب ai hakika mun tabbatar da gaskinta kafin wannan guri abin da ya shuɗe a cikin wannan littafi ما لا يحتاج إلى زيادة abin da ba zai buƙatu ba zuwa ƙari mun faɗa ma irin suran manzon Allah ما لا يحتاج إلى زيادة abin da ba zai buƙatu ba zuwa ƙari وأما إيتانه Mm.
وإنعامه على أمته hakanan kyautayin manzon Allah da ni'imominsa bisa al'ummarsa فكذلك قد مر منه في أوصاف الله تعالى من رافته بهم Na'am.
wannan ma ya shuɗe daga ciki a cikin siffofin nan da Ubangiji ya siffata manzon Allah na taushin ramarsa gare su da jin kansa gare su نعم Mm.
وهدايته da da إياهم shiryarsa zuwa gare su وشفقته عليهم da tausayinsa a gare su واستنقاذهم به من النار da kuma yadda manzo Allah ya tsamo su daga wuta وأنه بالمؤمن رؤوف رحيم kuma mun ambata a baya cewa bil mu'minina ra'ufur rahim ورحمة للعالمين kuma mun ambata a baya cewa shi ramatu lil alamina ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi mm.
wa yatalu alaihim ayatihi wa yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim yana tsarkake su yana sanar da su alqur'ani wal hikimata da sunna wa yahdihim ila siratin yana shirye da su zuwa tafarki wanda yake madaidaici wa ayyu insanin ajallu qadara to alkali yace in ana son mutum dan kyau ko kyawun ɗabi'a ko dan kyautayi to ma'aikin Allah ya kore a duka wannan yewa littafantin kau a ciki sai ce to fa ayyu ihsani wani irin kyautayi ne a jalla qadaran shine mafi kaiwa kololuwa wajen alkadari wa azamu khadaran mafi girman daraja na daga irin kyautayin manzon Allah ila jami'il mu'minina zuwa baki ɗayan wa muminai ayyu ifdalin ahammu manfa'atan wani ma makon falala ne mafi gamewar amfani wa aktsaru fa'idatan mafi yawan fa'ida min in'amihi ala kafatil muslimina kamar irin ni'imar da ma'aiki ya afsa baki ɗayan musulmai إذ كان ذريعتهم إلى الهداية domin wannan kyautayin na ma'aikin Allah shine ya zamo tsanantuwarsu zuwa shiriya ومنقذهم من الغمامات ma'aikin Allah shine mai tsamo halitta daga makan- makantan nan ta sh- ta ɓata وداعيهم إلى الفلاح shine mai kiran su zuwa rambanta da girma ووسيلتهم إلى shine ربهم tsanantuwarsu zuwa ubangijinsu وشفيعهم shine mai cetonsu والمتكلم mai عنهم yin magana a maimakonsu والشاهد mai لهم yin shaida gare su a lahira والموجب لهم البقاء الدائم kuma ma'aikin Allah shine sababin wajabtawa halitta dawwama madawwamiya wanzuwa والنعيم السرمدا da na'i- ni'ima wadda take wadda take titir فقد استوى لك أنه صلى الله عليه وسلم مستوجب للمحبة idan maka ya والحنين bayyana gare ka والشجاعة.
cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama matantanci ne a soshi soyayya ta hakika a shari'a بما قدمناه من سيئه na الآثار daga abin da muka gabatar da shi daga imtattun hadisai وعادة da kuma وجبلة al'ada da بما ma ذكرناه jibillatar al'adar ɗan adam bisa abin da muka ambace shi anifan ɗazu لإفادته الإنسان saboda kwaranyar wannan da annabi ya yi na kyautayi وأمومه الإجمال da gamewarsa na kyautayi فإذا كان الإنسان يحب من منعه في دنياه مرتان idan mutum ya kasance yana ƙaunar wanda ya masa wata baiwa a duniya su ɗaya أو مرتين ko so biyu معروفا ya yi masa wani kyautayi a wutan ƙazahu min halakacin ko ya tsamo shi daga halakatin wata halaka au mazarratin ko wani abu mai cutarwa mutatal ta'azzibiha wato matuƙan lokacin da yake cikin cutuwa da ita qalilun munqadiyon fa sai ka ga ai ɗan ƙanƙanin lokaci ne mai yankewa faman manahu ma la yabidu minan na'ami To, ya kuma wanda ya masa baiwar abin da ba zai ƙare ba na daga ni'imomi, wa waqahu ma la yafana min azabil jahim kuma ya tseratar da shi daga abin da ba zai ƙare ba na daga azabar wuta, aula bil hubbi ai shi ya fi cancanta a su. In dai wani zai baka ofa, ka samu aiki, wanda har zuriyarka za su yi ta yi masa addu'a, Mm.
ko ya baka jari, ka sami tudun dafawa.
Aiwa.
ko ya tsamo ka daga wata halaka to ya kuma wanda ya baka ni'ima wadda take ita ce aljanna wanda a cikin ta ni'imar kullun karuwa take ba za ta yanke ba kuma ya tsare ka daga azabar wuta Mm.
ai shi ya fi cancanta ka so Aiwa.
Mm.
wa idza kana yuhabbu bi tabai malikun li husni siratihi idan ya kasance ana son wani sarki saboda kyakkyawar tadarsa aw hakimun lima yusaru min qiwami tariqati ko ana son wani jagora shugaba saboda abin da ake rawaitowa na daga retuwar tafarkinsa aw aw auƙabi qasim ba'idu jari ko kuma wani manisanci ko ƙabin duk ana karanta Na'am.
manisancin gida na'am lima yushadu min ilmihi saboda abin da ake yaɗawa na iliminsa aw karami shi hikmati ko kuma girman tadarsa faman jama'a hadhihi al-kisala mm, duk wanda ya tattaro irin wannan tazodi ala ghayati maratibil kamali absa makuran nan ta martabobin cika ahaqu bil hubbi ai shi ya fi cancanta a su wa aula bil mayli shi ne mafi cancanta a karkata zuwa gare shi duk abin da halitta ba ta yi a sota to Allah ya tattare shi a cikin manzon Allah wa fi kulli khairin jumlatan balagal mada a dukkan wani abu mai kyau manzon Allah ya kure sallallahu alaihi wasallam wa qad qala ali radiyallahu hakika sayyidina aliyu Allah ya jira shi ya faɗa a cikin siffarsa man ra'ahu badiyatan wanda ya ga manzon Allah baraɗe habahu sai ya ji kwarjininsa wa man kharadahu ma'rifatan duk wanda ya ahabbahu.
cuɗanye da manzon Allah a cikin sanayya sai ya ƙaunace shi duk wanda ya ɗab- a- ɗabi- ya- ya yi mu'amala da ma'aikin Allah to ko sai ya ƙaunace shi ko da kafiri ne.
Hmm.
domin ba zai ga ɗabi'a ba sai ɗabi'ar da ya san haƙiƙar ta gaskiya ce yasa kafin a fara artabu na badar akhlaqu dan shariqin ai ya tara Abu Jahl sai ce baffa Hmm.
laisa wuna gairi wa gairaka yawwa nan ba kowa da zai ji abin da muke da Allah ka bani labari akan annabi Muhammad asadiqun huwa am kazibun mai gaskiya ne ko mai sarefa sai Abu Jahl ya duba dama da hagu gaba da baya ya ga ba kowa sai ce wallahi inna Muhammadan la sadiqun ya ce ya rantse da Ubangiji tabbas babu shakka annabi Muhammadu mai gaskiya ne sai ce wa ma ka zaba Muhammadin katsu ai ma'aikin Allah bai taɓa faɗar abin da ba haka ba ko da su ɗaya sai ce to a bi shi mana to kuma sai ya yi bayanin hasadarsa wadda ita ta sa ya ƙibin manzon Allah to duk wanda ya rayu da ma'aikin Allah sai ya ƙaunace shi haka duk wanda ya ji labarin ma'aikin Allah to sai ya ƙaunace shi na'am Na'am, wa zakarna an bari sahabati, mun ambata daga shashin sahabbai annahu kana la yadri basarahu anhu mahabbatan.
ya kasance baya iya ju- ju- eh, juya ganinsa daga annabi saboda kauna a cikinsa fasalon fasali kenan daga arabe mana fi wujubi munasahati a cikin sallallahu wajabcin alaihi karɓar wa sallama.
nasiyar annabi sallallahu alaihi wasallama Qala Allah ubangiji ta'ala maɗaukaki ya faɗa ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج نزانته لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج نضان سول الله ورسوله ما على الموسنين من سبيل والله غفور رحيم قال آل التفسير malaman tafsiri suka faɗa إذا نسوا لله ورسوله ma'anar iza na lillahi wa rasulihi إذا كانوا مخلصين idan sun zamo masu tsarkake niyya مسلمين في السر masu miƙa wuya a والعلانية ɓoye da fili حدثنا الفقيه أبو الوليد بقراءتي عليه alfaƙi wa abul walid albaji ya zantan mana da karatuna da ne a gare shi قال حدثنا حسين بن محمد yace husaini dan muhammad ya zantan mana قال حدثنا يوسف بن عبد الله yace yusuf dan abdullahi ya zantan mana قال حدثنا ابن عبد yace dan المؤمن abdul mumin ya zantan mana قال حدثنا أبو بكر yace abubakar التمار.
dan tammar ya zantan mana قال حدثنا أبو داود yace Abu Dawud da Sahibu Sunani ya zantan قال mana حدثنا أحمد بن يونس yace Ahmadu dan Yunus ya zantan mana قال حدثنا زهير yace Zuhairu ya zantan mana قال حدثنا سهيل بن أبي صالح Suhail dan Abi Salihu ya zantan mana عن عطاء بن يزيد daga Da'i dan Yazida عن تميم الداري daga Tamimi Addari an nasabta shi zuwa Addari نعم saboda garin gidansa نعم an ce ana nasabta shi zuwa Dir نعم shine gurin bauta da yake bauta na nasaranci kafin ya musulunta نعم ya musulunta shekara ta tara Na'am.
shi ta mimin dari Na'am.
na'am قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce إن الدين النصيحة hakika addini nasiha ne إن الدين hakika النصيحة addini nasiha ne إن الدين النصيحة hakika wannan addinin nasiha ne suka قالوا ce لمن يا رسول nasiha الله ne ga waya ma'aikin Allah قال yace ga لله ubangiji ga ولكتابه littafinsa da ولرسوله manzansa وأئمة da المسلمين jagororin musulmi da وعامتهم gama garinsu قال أئمتنا jagororinmu suka ce النسيئة لله nasiya ga ubangiji ولرسوله da manzansa وأئمة da المسلمين jagororin musulmi da gama وعامتهم garinsu واجبة tilasce قال الإمام أبو سليمان البستي imamu abu sulaiman al-busti shine khattabi yace النسيئة ita nasiha كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير kalma ce da ake fassara gare ta a dunkulen abu nufin alkhairi للمنسوخ ga wanda له ake yin nasiha gare shi وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة tasuruha ba zai yiwu a fassara ita kalmar nasiha ba da fassara guda ɗaya da kalma ɗaya wadda ta takaice ta ومعناها في اللغة ma'anar kalmar nasiha a lugar larabci الإخلاص tsantsantuwa من قولهم daga faɗinsu نساة الأصلاة na tsantsanto zuma إذا خلصته من شمعه idan ka tatso shi ka tsantso shi daga cikin kakinsa وقال أبو بكر بن أبي إسحاق الخفاف abubakar ɗan abi isa mai sai da kufi ya ce النسه فعل الشيء الذي فيه الصلاة ma'anar kalmar والملا nusu aikata abin da yake a cikinsa akwai salawu gyara wal mula'amatu da dacewa مأخوذ من النساء abin cirowa ne daga tela وهو الخيط الذي يخاط به ai shine الثوب wannan zare da ake wato ɗinke tufafi da shi وقال أبو إسحاق الزجاج ناوه abu ishaq al-zajjaju ya faɗi irin wannan ونسيات الله تعالى nasiyar ubangiji maɗaukaki صحة الاعتقاد له بالوحدانية ingancin ƙuduri ga ubangiji da kaɗaitaka ووصفه بما هو أهله da siffata ubangiji da abin da ya cancanta وتنزيهه أما لا يجوز don عليه tsarkake Ubangiji ga abin da bai halasta a gare shi ba, والرغبة في محابه da kwaɗaitarwa a cikin soyayyar Ubangiji, والبعد من مساخده ma'ana abin da zai janyo soyayyar Ubangiji, نعم da nisantar abin da zai jawo azabarsa, والإخلاص في da yin عبادته ikilasi a cikin bautarsa, والنسيات لكتابه الإيمان به iko nasiya ga littafinsa shine imani da shi, والعمل بما فيه da aiki da abin da yake cikinsa, وتأثير تلاوته da kuma kyautata karatunsa, والتكشع عنده da nutsuwa yayin karanta shi.
والتعزم له da girmamawa gare shi وتفهمه da neman fahimtarsa وتفوقه da neman fikihu a cikinsa والذب عنه da kuma kariya gare shi من تاويل daga الغالين tawilin nan na masu zurfafawa وطعن الملحدين da sukan nan ta masu tsaurin kai والنسيات لرسوله التصديق ita kwa nasiya ga بنبوته manzansa shine gazgatawa da annabtarsa وبذل الطاعة له فيما أمر به da ba da biyayya gare ونهاه.
shi cikin abin da ya ba da umarni da abin da ya hani gare shi قال هو أبو abu سليمان Sulaimanul Kabbabi ne ya faɗi wannan وقال أبو بكر abubakarin ya faɗa ومزارته da muzaratahu goyawa ma'aikin Allah baya ونصرته da taimakonsa da وحمايته kiyaye حيا manzon Allah وميتا hayyam a halin yana mai taka doron ƙasa wa mayitan da halin ƙaurarsa وإياه سنته da kuma raya sunnarsa بالطلب والذب عنها da neman ilimin ونسيها sunnar tasa da kariya ga, ta- ga ita da ɗaiɗaita ta والتخلق بأخلاقه da الكريمة ɗaiba- ɗabi'antuwa da ɗabi'o'insa masu girma وآدابه da الجميلة lazubbansa kyawawa وقال أبو إبراهيم إسحاق التجوبي abu ibrahimu isaku tajibi ya ce نسيات رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بما جاء به nasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine gaggatawa da abin da ya zo da shi والإحتسام بسنته da riko da ونشرها sunnarsa da daidaita ta والحد da عليها kwadaitawa akan ta والدعوة إلى da الله yin kira izuwa ubangiji وإلى كتابه da yin kira izuwa littafin ubangiji وإلى da yin رسوله kira izuwa manzansa وإليها da وإلى kira izuwa العمل kanta بها sunnar da aiki da ita وقال أحمد بن محمد Ahmadu dan Muhammad ya faɗa من مفروضات القلوب yana daga wajibin zuciya kudurce nasiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وقال أبو بكر العاجل Abu Bakar al-Ajuri da wani sa ya faɗa وغيره النسه له yace nasiya gare shi النسه له يقتدي نسحين Ya- نسحا mm, في yana حياته nufin nasiya guda biyu nasiya guda a halin rayuwarsa ونسحا بعد da مماته nasiya ɗaya bayan wafatinsa ففي حياته نسو أصحابه له بالنسر a rayuwarsa shine nasiyan nan da sabansa suka yi da taimakonsa ومهامات da عنه ba da kariya gare shi ومعاداة من da yin عاداه gaba ga duk wanda ya ƙi shi والسمع والطاعة له da ji da bi gare shi وبذل النفوس da ba da rayuka والأموال da دونه dukiyoyi dunahu domin kare annabi كما قال الله تعالى kamar yadda ubangiji ya faɗa yana yabban sabon annabi رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه zalin الآية sadaku ma'ahadullah alayhi al'ayata وقال ya faɗa وينصرون الله ورسوله وينصرون الله الآية.
ورسوله karanta zuwa ƙarshen aya وأما نسيات المسلمين له amma nasiyar musulmai gare shi بعد وفاته bayan wafatinsa فالتزام التوقير lazimta jin nauyi da والإذلال girmamawa وشدة المحبة له da tsananin soyayya gare shi ba za ka taba jin sufi ya kama sunan manzo Allah kai tsaye ba sai dai ce sayyidina rasulullahi ko ya ce shugaba eh ba za ka ji sufi ko salati zai ce Allahumma salli wa sallim ala wana ba sai dai ala sayyidina Muhammadin to shine tauqiran wa ijlala نعم eh والمثابرة على تعلم da سنته dukufa akan neman sunnarsa والتفقه في شريعته da neman fikiwa a cikin shari'a su shi sa ga muna fara da ahadari qawaidi ahadari ijmawi ibn ashir ibn rushd qurdabi gafiki ga sunan dai littattafan fikihu Na'am.
wanda an ka biyo ta kansu shine zaka faɗi tafaqu fi shari'ati Mm.
amma yanzu kawai an ce ka bar su ka rungumi sahihul bukhari ta ya zaka koyi addini ta hadisin annabi kai tsaye saboda wanda yake maganar ba da kowa yake magana ba sai da masani Mm.
ba kowa ne zai iya tsintar zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya fahimce shi ba yanzu mutum nawa ne ya wa zancen annabin gurguwar fahimta bai koma abin da malamai suka faɗa ba su malamai su Allah ya bawa ala da ragama gano ma'anonin zantukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kisa dole mu koma kan abin da muke kai na su imamu malik imamu abu hanifa imamu ahmad bin hanbali da imamu shafi'i da sauransu Na'am.
amma duk wata tafiya ba irin tasu ba to wannan ba ba a gane addinin manzo Allah ba misali a iya alwala in ka ce hadisi zaka samu alwala to zaka tashi wata ran babu inda za a dawo da shafakai saboda sai ka haɗa hadisi ashirin da ɗoriya zaka samu alwala guda ɗaya amma kana biya ahadari zai nuna ma alwalar a takaice eh da ka abin da suka yi shine koyar da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mm.
ومحبة آل بيته kaunar وأصحابه iyalan gidansa da sahabbansa ومجانبة من رغب عن da nisantar سنته wanda ya ƙi ga sunnarsa ونعرف عنها ya kau da kai daga gare ta وبغضه da kuma ƙinta والتعذير da منه tsautawa a kanta والشفقة على أمته da kuma yin tausayi ga al'ummarsa والبعث عن تعرف أخلاقه da yin bincike da sanin halayensa والسير da siwarihi sirorinsa wa da ajajihi ladubbansa wa sabru ala da zalika haka فعلى ما ذكره تكون النسيئة إحدى ثمرات المحبة abin si abin da ya ambata sai nasiya ta zamo ɗaya ne daga itatuwan nan na soyayya وعلامة من kuma علاماتها alama daga alamominta كما irin yadda قدمناه muka gabatar da shi وكالإمام أبو القاسم القشيري al-imam abul qasim al-qushairi ya kaito أن أمر بن الليث أحد ملوك خراسان cewa amra dan laici ɗayan sarakunan nan na garin Khurasana ومشاهير السور wannan mashahuran nan الجبار mashahuran nan na ƴan tawaye wanda aka fi sarinsa mai ƙira farfaru رؤية النوم an gan shi a mafarki وقيل له sai aka ce da shi ما فعل الله بك ya ka gamu da ubangiji وقال غفر sai ce لي ubangiji ya gafara gare ni وقيل sai aka بماذا ce da me ya gafara gare ka قال ya ce سئلت ذروة جبل na hau يوما kololuwan nan ta dutse wata rana فأشربت على sai جنودي na tsimkaye na ga yawan jama'ata فأعجبتني sai كثرتهم yawansu ya ƙayatar da ni sai na فتمنيت yi burin أني هدرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنته ina ma da yawan wannan jama'a tawa na halarci yaƙi da ma'aikin Allah fa an tuhu sai in dafa masa ونسرته in taimake shi فشكر الله لي ذلك wannan niyyar da ya sai Allah ya gode masa wa gafarali ya gafarta min Mm.
وأما النسو لأئمة المسلمين amma nasiya ga jagororin musulmi فطاعتهم في الحق shine a bi su a cikin gaskiya ومؤونتهم a فيه taimake su a cikin ta وأمرهم به da kuma umarcin su da shi وتذكيرهم da إياه tunasar da su ita gaskiyar على آثار وجههم a mafi kyawun fuska وتنبيههم على ما غفلوا da عنه faɗakar da su bisa abin da suka rabka na gare shi وكتم عنهم da abin من da أمور aka ɓoye gare shi na daga المسلمين al'amuran musulmai وترك الخروج عليهم da barin fito na fito a gare su وتدريب الناس Mm, da kuma barin wato bugun mutane وإفساد قلوبهم عليهم da ɓata wato zukatan mutane ka ai ta tuna mutane akan shugabanni ita ce nasiya gare su wannan malam yana faɗar lokacin da shugabannin su ma mutanen kirki ne amma har a yanzu ba ta sauya zani ba نعم Eh, sai ai musu nasiha نعم eh الله قبط ماذا na'am والنسي لعامة المسلمين da yin nasiya ga jagoro ga- ga ga magarin musulmai ita kuma إرشادهم إلى مصالحهم shiryar da su izuwa maslahar su ومؤونتهم في da abin da أمر zai taimake su دينهم a cikin lamarin addinin su ودنياهم da duniyar su بالقول da faɗi da والفعل aiki وتنبيه غافلهم wannan da aikin malamai ne نعم da faɗakar da rafkanannun su وتبشير جاهلهم da kuma ganar da jahilan su ورفض محتاجهم da kuma rafdu a yin taimako نعم ga mabukacin su Allah sarki.
Mm.
وستر da أوراتهم sitirce al'aurarsu ودفع المضاد عنهم da kau da duk abin da zai cutar wannan kuma aikin shugabanni نعم ne.
وجلب المنافع إليهم Janyo abin amfani gare su الباب السادس babi na uku في تعجيل أمره ووجوب توقيره وبره a cikin girmama lamarin manzon Allah da wajabcin jin nauyinsa da biyayyarsa قال الله تعالى Ubangiji maɗaukaki ya faɗa يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وقال yace يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ويا أيها الذين آمنوا لا تغفروا أصواتكم فوق صوت النبي ويا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي السلاسل آيات karanta ayoyin nan guda uku وقال تعالى ubangiji ya ce لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فأوجب تعالى تو- تعجيله sai ubangiji ya wajabta jin girman annabi وتوقيره da jin nauyinsa وألزم إكرامه ya lazimta girmama annabi وتعظيمه da girmama shi قال ابن عباس abdullahi dan abbas ya ce تؤجروه ma'anar tu'azziruhu تجلوه kambama shi وقال المبرد mallam mubarrudu ya ce تؤجروه tu'azziruhu تبالغوا في ku kai تعيينه makura a cikin girmama shi وقال الأخفش mallam akfashu ya ce ku تنشره taimake shi وقال التبري malam dabari ya ce تعينوه تعينونه ku dafa masa ku taimake shi وقرئ an karanta تعجزوه بذاعين من wato العز azizuni za aini da zaira guda biyu min al-izzi da buwaya ma'ana ku buwayantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mm.
ونهى عن التقدم بين يديه بالقول Ubangiji ya yani a gabatunan gaba ga- ga ma'aikin Allah bilkauli da fa'i وسوء da الأدب mummunan ladabi بسبقه بالكلام ta hanyar rigayensa da yin zance على قول ابن عباس Absa faɗin وغيره Abdullahi ɗan Abbasu da waninsa وهو اختيار ثعلب shi ne zaɓin mallansa alabu.
قال سال بن عبد Salu ɗan الله Abdullahi Tustari ya ce, لا تقولوا قبل أن يقولا Kada ku yi magana kafin ma'aiki ya yi magana, وإذا قال idan ku yi maganar, فاستمعوا له تو- ku yi وانصتوا kawai gare shi, ku yi sauraro, ونهوا عن التقدم an hane su ga gabatuwa ga annabi.
والتعجل بقضاء أمر قبل قضائه da فيه gaggautuwa da hukunta wani lamari kafin hukuncinsa a jikinsa, وأن يفتاتوا بشيء في ذلك amhane su da su furta yin fatawa ko yin magana a cikin wani abu daga wannan, من قتال na daga yaƙi أو ko غيره waninsa من أمر دينهم na lamarin addininsu إلا sai da بأمره umarninsa, ولا يسبقوه به kuma ka rigaye shi da shi.
وإلى هذا يرجع قول العتمي Zuwa wannan ne faɗin Malam Hassan al-Basari zai koma ومجاهد da Mallam Mujahidu والضحاك da Bahaku da والسدي Imamu Suddi والثوري Imamu Sauri ثم وعدهم وهزرهم sannan Ubangiji ya yi musu wa'azi ya ja kunnensu مكالفة ذلك فقال a kan kada su saɓawa ga sai ya ce, واتقوا الله إن الله سميع عليم Wattakullaha inna Allah sami'un alim.
قال الماوردي Malam mawardi ya ce, اتقوه يعني في التقدم Ittaku ma'anarsa ku ji tsoronsa a cikin gabatuwa.
وقال السلمي Sulami ya ce, اتقوا الله ku ji tsoron Ubangiji في إهمال a cikin حقه yin jingiri wajen haƙƙin annabi وتضييع حرمته da kuma tozarta alfarmarsa.
إنه سميع Hakika لقولكم Ubangiji mai ji ne ga faɗinku.
عليم masani ne بفعلكم da aikinku, ثم نهاهم عن رفع الصوت Ubangiji ya hane su ga ɗaukaka sauti فوق صوته sama da sautin annabi والجار له da بالقول kuma bayyanarwa gare shi da faɗi, كما يجهر بعضهم لبعض kamar yadda shashinsu yake bayyanawa ga shashi, ويرفع yake صوته daga sautinsa, وقيل كما ينادي بعضهم بعضا باسمه aka sai kamar yadda shashinsu yake kiran shashin shi da sunansa.
قال أبو محمد Abu Muhammad مجيد al-Makki ya ce, أي لا تسابقوه بالكلام Ai, ku rigayi ma'aikin Allah da yin zance, وتغلزوا له في الكتاب kada in kun zo magana da shi ku yi magana da shi mai kauri a cikin zance ولا تنادوه باسمه kada ku kirawo shi da sunansa نداء بعضكم لبعض irin yadda shashin ku yake kiran shashi ولكن عزموه sai dai ku girmama shi wa ku ji waqiruhu nauyinsa wa najuhu bi ashaj ma yuhibbu an yunada ku bihi kirawo shi da mafi ɗaukakar abin da yake so a kira shi da shi ya ku ce ya rasulullah ma'aikin Allah ya nabiy ku ce ya allah annabin Allah wa hadha ka qawlihi fil ayati al ukhra wannan kamar faɗinsa ne a wata ayar daban لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد التاويلين أصلين تاويلي guda biyu وقال غيره wani sai faɗa لا تخاطبوه Kada ku yi إلا zance da shi.
مستفهمين ba sai kuna yin masu neman fahimta ثم خوفهم الله تعالى Mm, bi haɓe amalihim sannan ubangiji ya tsoratar da su da cewa za su rusa ayyukansu إن هم فعلوا in suka ذلك aikata haka وحذرهم har ya منهم sautar da su daga hakan قيل aka ce نزلت الآية في wannan وفد ayar بني ta sauka a wani تميم ayari na bani tamimin وقيل في aka غيرهم ce a wani su ta sauka أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد يا محمد sun zo ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka rinka kiransa da sunansa zalla اخرج إلينا suna kiransa suna cewa fito gurinmu وسمهم الله تعالى sai بالجهل Ubangiji ya zarge su da jahilci ووصفهم بأن أكثرهم لا ya يعقلون siffata su da cewa mafi yawan su ma la ya'qiluna wato ba su da hankali wannan yana cikin abubuwa نعم da suke nuna daraja ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga shi guri ne ba a cire shi ba a qur'ani tare da sabon sun tuba amma kullum zaka karanta gun kuma a baka lada zaka faɗa wanda suka yi wannan abin cewa la ya'qiluna a baka kuma lada baka yi zinubi ba wannan yana nuni zuwa girma da daraja na ma'aikin Allah a gurin ubangiji Mm.
وقيل نزلت الآية الأولى aka ce ayar farko la tarfa'u aswatakum ta sauka ne في محاورة كانت بين أبي بكر وأمر a cikin wato tankadedeniya tsakanin sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi da sayyidina Umaru بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم nan gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama واختلاف جرى بينهما da kuma sabani da ya gudana tsakanin su حتى ارتفت har أصواتهما sautin su ta daukaka وقيل نزل في ثابت بن قيس بن شماس aka ce ayar ta sauka ne akan shahidi Sabit dan Qais dan Shammatin خليب النبي صلى الله عليه وسلم wanda yake mai hudu ba ga annabi in ma'aikin Allah ya faɗi abu Mm.
shi zai cira ta murya sauran sahabbai su ji.
نعم Mm.
في مفاخرة بني تميم A cikin mufakaran nan ta bani tamimin وكان في أذنيه صمم a kunnensa ya kasance akwai kurumtaka فكان يرفع da maka صوته ya kasance in zai magana yana ɗaukaka muryarsa فلما نزل هذه yayin الآية da wannan ayat ta sauka أقام في منزله tun da ayat ta sauka sai ya zauna a gida ya ce shi kenan shi ɗan wuta ne.
سبحان الله.
Mm.
وخشي أن يكون عبد عمله Ya ji tsoron kada aikinsa ya zamo ya ɓaci.
ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم sai wata ran ma'aikin Allah ya tambayi ya ce ina sabitu yake aka Na'am.
ce ai ga abin da yi نعم sai sai na rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya taka da kansa ya je gidansa نعم Mm.
فقال sai ya ce يا نبي الله ya annabin Allah لقد خشيت أن أكون هلكت ya ce na ji tsoro kada in zamo na halaka نهانا الله أن تجهر بالقول Mm, na ubangiji ya hane mu mu bayyana da faɗi وأنا امرؤ ni ko mutum ne جهير الصوت mai garjin murya فقال النبي صلى الله عليه وسلم imayakin Allah ya fi kowa yin hanzari da uzuri a cikin halitta Allah. Sai يا, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi, يا ثابت ya sabitu, أما ترضى أن تعيش حميدا baka so ka rayu kana hamidan Mm.
mai yawan godewa kuma mai halin da za a gode masa ba, وتقتل شهيدا kuma ai maka butanci kana mai shahada, وتدخل ka shiga الجنة aljanna, فقتل يوم sai ku aka yi اليمامة masa shahada ranar yakin ya mama.
وروي أن أبا بكر An rawaito cewa cewa sayyidina abubakar lamma nadara raji ila yayin da ayati wannan aya ta sauka qala yace wallahi ya rasulallahi na rantse ya ma'aikin Allah la ukallimuka ba'daha zan kuma magana da kai bayan ta ba illa ka aki sai sirari kamar abocin yin asiri wa anna umara sayyidina umaru kana idza haddatha ya kasance idan ya zantar da ma'aikin Allah haddathahu ka akhi yana sirari yin magana da ma'aikin Allah kamar abokin gani ما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية har ya zamo ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama baya jin abin da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suke faɗa
Na'am.
bayan saukar wannan ayar حتى يستفهمه har sai ya ce Umar me kace ne ban ji ba Mm.
Abubakar me kace ne ban ji ba saboda kada su ya abin da zai saba wa aya Mm. فأنزل الله تعالى sai ubangiji فيهم madaukaki ya saukar a cikin su إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى Mm.
لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقيل نزلت أكثر ونم آية تسوكا إن الذين ينادونك من وراء الهجرات إن الذين ينادونك من وراء الهجرات في غير بني تميم تسوكا ونم بني تميم نادوه إن باسمه كراوش دسوننسا وروى سبوان بن عسال سبوان دم السالم يا رويتو بين النبي صلى الله عليه وسلم في سفر wataran ma'aikin Allah nan yana tafiya a- yana nan cikin wata tafiya إذ نادى وأعرابي sai wani balaraban ƙauye ya kira shi بصوت له جوهري da sauti wanda yake da gwarji يا محمد sai ya kira shi da wannan suna ya kama sunansa kai tsaye hasso uku فقلنا له sai sabbai suka ce da shi اغضض من صوتك rankwafa da sautinka فإنك قد نهيت عن رفع الصوت domin kai amha ne ka ga ɗauka ɗaukaka sauti a gabansa وقال الله تعالى ubangiji maɗaukaki ya faɗa يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا قال بعض shafin malaman المفسرين tafsiri suka هي ce لغة ita ra'ina luga ce كانت في الأنصار wanda take cikin mutanen Madina نهوا عن قولها wanda aka hane su da faɗin ta تعجيما للنبي صلى الله عليه وسلم don girmamawa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama وتبجيلا له da kambamawa gare shi لأن معناها domin ma'anar ita kalmar رأينا ra'ina kiyaye mu mu kiyaye ka ونهوا عن sai aka قولها hane su da faɗin ta إذ مقتداها domin mahukuntar ma'anar ita wannan kalmar كأنهم لا يرعونه إلا برعايته kamar لهم suna nuna cewa su ba za su kiyaye shi ba sai da kiyaye wasa gare su بل حقه أن يرعى على كل حال ai bari wannan zance haƙƙin ma'aikin Allah shine a kiyaye shi a kowane hali وقيلا aka ce كانت اليهود تعرض يهود يا بها كسن سيتنا للنبي يم صلى الله بجريدة.
عليه وسلم بالرؤونة ta kasance tana yin jirwaye da kamar wanka da wannan kalma ta ru'una ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ونهي المسلمون عن قولها يوم قطعا أبوس.
للشريعة kalma ce mai harshen damu نعم tana da ma'anar wauta نعم to sai Allah ya ce kwata-kwata ma a daina faɗatta نعم sai aka hani musulmi da faɗatta don yanke ruwa izuwa tsanantuwa ومنعا للتشبه بهم don hanawa da kamanceceniya da su Yahudawa a cikin faɗinta لمشاركة اللفظة saboda musharakan nan ta lafazi kamanceceniya وقيل غير an faɗi هذا wani wannan مثلا fasalin kenan daga rabe mana في عادة a cikin السهابة al'adar sahabbai لتعجيمه صلى الله عليه a وسلم cikin girmama shi sallallahu alaihi wa sallama وتوكيره da jin nauyinsa da وإجلاله girmama shi حدثنا القاضي أبو علي السلفي alƙazi abu ali sadafi ya zantan mana وأبو بار العسدي da abu barin asudiyu وتماعي عليهما da sauraro na da ne a gare su في آخرين a cikin wasu malaman قالوا suka haɗu suka ce حدثنا أحمد بن عمر Ahmad dan Umar ya zantan mana قال حدثنا أحمد بن yace العشمي Ahmad dan Hassan ya zantan mana قال حدثنا محمد بن عيسى yace Muhammad dan Isa ya zantan قال mana حدثنا إبراهيم yace بن Ibrahim سفيان.
dan Sufyan ya zantan mana قال حدثنا مسلم yace Muslim ya zantan mana قال حدثنا محمد بن مسلم yace Muhammad dan Musanna ya zantan mana وأبو معن الرقاشي da Abu Ma'an Rakashi وإسحاق بن da منصور Isaku dan Mansurin قالوا suka haɗu suka ce حدثنا الذهاب Mallam بن Zahaku ya مخرج.
zantan mana dan Makaladin قال حدثنا yace حيوة haiwatu بن dai shurayin شريح.
ya zantan mana حدثني يزيد بن أبي حبيب yace yazidu dan abi habibin ya zantan عن mana بن شماسة daga ibn المهري abi shumasat al-mahari قال yace حضرنا أمر بن العاص mun halarci majalisin nan na amru dan asi وذكر حديثا طويلا sai ya ambaci wani hadisi mai tsawi فيه a cikin hadisin akwai عن أمر daga amri وقال yace وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم amru dan asi yace babu wani ɗaya mafi soyuwa zuwa gare ni kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ولا أجل في عيني منه babu wani ɗaya da yake mafi kima a idona kamar sa وما كنت أضيق أن أملأ عيني منه amur dan asiya ce ba na samun iko in cika idaniyata da annabi إجلالا له saboda girmamawa gare shi ولو سئلت أن أصفه da za a tambaye ni in siffata annabi ما أدوت da ban sani iko ba لأني لم أكن أملأ عيني منه domin ni ban kasance ba ina cika idaniyata da annabi وروى الترمذي turmuji ya rawaito عن أنس daga anasu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم hakika ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama كان يخرج على أصحابه ya من kasance yana المهاجرين fitowa da sahabbansa والأنصار daga mutanen Mak- Makka da Madina وهم جلوس alhalin suna zaune فيهم أبو a بكر cikin su akwai sayyidina Abubakar da وعمر sayyidina Umaru فلا يرفع أحد منهم إليه بصره babu wani ɗaya daga sahabbai da yake iya daga dubansa zuwa annabi إلا أبو بكر وعمر sai sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru إنهما كانا ينظران إليه domin su sun kasance suna iya yin duba zuwa gare shi وينظر إليهما shi ma yana duba zuwa gare su ويتبسمان إليه suna yin murmushi gare shi ويتبسم yana لهما yin murmushi gare su وروى أسامة بن شريك Usama ɗan shariki ya rawaito قال ya ce, أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه Na je wa حوله annabi ma'aik sallallahu alaihi wasallam alhalin sahabbansa suna daura da shi, كأنما على رؤوسهم kai ka الطير ce tsuntsu ne a kawunansu, وفي حديث صفته a ya zo a hadisin su basa إذا تكلم idan ya yi magana, أدرك جلساؤه sai dukkan abokan zamansa su sunkui da kansu, كأنما على رؤوسهم kai الطير ka ce tsuntsu ne ya hau kansu suke ƙoƙarin kama shi.
وقال عروة بن مسعود Urwatu ɗan Masu'udu Sakafi ya faɗa, حين وجهته قريش yayin da عام Quraysh القضية suka aike shi yayin shekarar nan ta umrul um, wato qadiya ta Hudaybiya إلى رسول الله صلى الله عليه suka tura وسلم shi zuwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ورأى من تعجيم أصحابه له yaga ما irin رأى.
yadda sabon nan nasa yaga abin da ya gani ne yadda sabai suke girmama shi وأنه لا يتوضأ yace babu yadda za a yi kaga annabi yayi alwala إلا ابتدروا ودوءه ba sai sabai sun yi gaggawar samun wannan ra- wanjin ruwan alwalarsa وكادوا يقتتلون عليه sun kusanta su yi kokawa a kansa ولا يبشق بفاقا babu yadda za a yi a ce ma'aikin Allah ya yi tofi-tofi ولا يتخل nakhamu nuqamata ko a ce an yi kaki kaki illa talaqawha ba ce sabai sun shafe ta da tafukansu wadalaku biha su wujuhahum shafe fusakunsu da wa ita da ajsadahum dukkunansu wala tasqutu minhu sha'ratun babu yadda za a yi su bar wata gashi in ana yi masa aski ta faɗi illa ba ce tadaruha sun gaggauce ta wa idza amarahum bi da amri ya umarce su da lamari ibtadaru amrahu sai su gaggauci lamarin sanan da nan su yi shi wa idza takallama idan ya magana khafadu aswatahu indahu sai su sun kuyi da sautukansu ƙasa gabe- gare shi wa ma yuhidduna ilayhi nazara ba sa iya kafa duba zuwa gare shi ta'ziman lahu saboda girmamawa gare shi falamma raja ila quraish yayin da shi Mas'ud ya koma zuwa Quraishu qala sai ya ce ya ma'ashar quraish ya ku taron jama'a Quraishu inni ji'tu kisra bi hakika na yi mulkihi zagaye a duniya na je wa sarkin Kisra a mulkinsa wa qaisara fi mulkihi na je wa sarki Kaisar a mulkinsa wan najaki fi na je wa mulkihi Najashi a mulkinsa wa inni wallahi na rantse da Allah hakika ma ra'aytu malikan fi qaumin ban taɓa qattu ganin wani sarki ba da ɗai a cikin wata jama'a misla muhammadin fi ashabihi tsakanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cikin wa sahabbansa fi a riwayatin wata ruwaya in ra'aitu malikan qattu Mm.
yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu muhammadan ashabahu mm, in mukhaffafa ce.
na'am Ai, sha'anin da lamarin ban taɓa ganin wani sarki ba da ɗai da ake girmama shi, da mabiyansa suke girmama shi, irin yadda sahabban manzo Allah suke girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
wa qad ra'aytu qauman Hakika, na ga wasu jama'u la yuslimunahu babu abadan yadda za a yi su iya barin wani abu balle a ce su mika ma'aikin Allah wa an anatin an karɓo daga anasu لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama والهلاء يعلقه wanzaminsa shine Abu Hindin ya ne masa aski Yana cewa, وأطاب به أصحابه sabansa sun kewaye da shi وما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل sabai ba sa barin wata gashi ta faɗi sai a hannun ɗaya daga su ومن هذا yana daga wannan لما أذنت قريش لعثمان في الطواف yayin da بالبيت Quraishu ta yi izini ga Sayyidina Usman na cewa ya kewaye ɗaki حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في القضية yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskantar da shi zuwa gare su a wannan qadiya ta Hudaybiya أبا sai Sayyidina Usman ya ce ba zai taffa ba وقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ban kasance zan yi dawafi ba har sai ma'aikin Allah ya aikata ya dawafin وفي حديث ya zo طلحة a hadisin Talhatu أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه hakika sabon وسلم ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sun faɗa ga wani balaraban ƙauye wanda yake mai karancin sani Karwa an man kazana bahu shi wato suna so su tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai su kasa amma da wani balarabe ya zo na'am wanda shi sabo ne na'am sai suka ce da Allah tambayin mana ma'aikin Allah amma su saboda jin nauyi sun ɗau lokaci ba su iya tambayin ma'aikin Allah ba. Mm.
an man kazana bahu tambaye shi gaman- game da man qaba na habahu da Allah ya faɗa a suratul azab wa minhum man qaba na habahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila na'am Mm.
wa kanu yuhabunahu sun kasance suna ganin kwarjinin sa wa yuwaqirunahu suna jin nauyin sa fata'alahu sai ku ya tambaye shi fa'arada anhu sai sai dina ya dan juyar da kansa نعم إذ دلا دلهته sai ku dalafi yahudo وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace هذا ممن قدانا ko wannan yana cikin wanda qaba na habahu ne Mm.
وفي حديث قيلتا ya zo a hadisin kailata فلما رأيت رسول ta الله ce صلى الله yayin da na عليه ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai zaune yana mai zaman tamati ora ijat min sai aka birgita ni saboda kwarjini wa zalika haibatan lahu wa wannan ta'zima.
kwarjini ne gare shi da girmamawa wa fi hadith al-mughira ya zo a hadisin mujira كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون بابه sabon بالعزاز ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna kwankwasa kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bil azafiri da farautansu وقال Wai kar su buga البراء da بن ƙarfi.
عازب bara'u dan azibi yace لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر Na kasance so da yawa ina so in tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama game da lamari وأخر سنين من sai in هيبته jinkirta wannan tambayar tawa shekaru saboda kwarjininsa وسلام fasali kenan daga arabe mana وألم kai sani أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته hakika alfarman nan ta annabi sallallahu alaihi wasallama bayan kaurarsa وتوقيره da kuma girmamawarsa وتعجيمه da jin nauyinsa da girmama shi لازم tilas ne كما كان irin على yadda ya kasance a حياته halin yana taka ƙasa وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم wancanin ka baka girmama shi ka ji nauyin sa yayin ambatan sunansa sallallahu alaihi wa sallama وذكر حديثه da ambata hadisin sa وسنته da sunnarsa وسماء da jin اسمه sunansa وسيرته da sirarsa ومعاملة آله da mu'amala da iyalansa da وإترته jama'arsa وتعجيم da آل girmama بيته iyalan gidansa sune su sharifai da وصحابته sahabbansa قال أبو إبراهيم Abu Ibrahim التجيبي Mutajibi yace واجب tilas ne على كل afsajinka مؤمن mumini متى ذكره duk sanda ya ambace shi أو ذكر عنده ko aka ambace shi nan gaba gare shi أن يخدع ya kwantar da kai ويخشع ya nutsu ya ji ويتوقر nauyi ويسكن ya من kuma nutsuwa daga حركته motsin da yake ويأخذ بهيبته ya kuma haɗu a cikin jin nauyin manzon Allah da وإجلاله girmama shi shi sa kaga sufaye suna cewa to ma'aikin Allah fa yana nan أمم، a nutsu da abin da ake أمم.
Mm.
بما كان يأخذه به نفسه da abin da ransa ta kasance tana kamunsa da shi لو كان بين ka ji يديه kamar da kana gabansa ويتعجب بما أجبنا الله به ya yi ladabtu da irin abin da Ubangiji ya ladabtar da mu da shi, Allah ya takawa malamanmu da alkhairi, آمين ko da yaushe su suke karfafa, نعم kamar yadda Alifa yake faɗa, su ne, su ne wato rukunai أيوة wanda ake dafa da su.
أيوة Wata ram a wannan gurin a shifa نعم na sako irin hula ka, ka sa hula kai ɗan binni ka fito. To, Ina zaune a nan lokacin ma malam yana nan.
نعم Sai malam Ismaila Allah ya ƙara masa lafiya.
آمين sai ya kira ni ya ce a gaban manzo za ka janno hula gaba يو wannan duk girmamawa ce a cikin manzan Allah Mm.
الله قال لا شيء amin قال القاضي أبو الفضل alkali baban falalu yake faɗa وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح wannan ita ce sira ta marigayenmu na kwarai وأئمتنا الماضين رضي الله عنهم da jagororinmu wanda suka shuɗe Allah ya yarda da su حدثنا القاضي أبو عبد الله abu abdullahi alkali ya zantan mana محمد بن عبد shine الرحمن Muhammad dan الأشعري Abdurrahman al-Ash'ari وأبو القاسم أحمد بن بقي da Abu الحاكم Qasim Muhammad dan Baqil Hakimu وغير واحد donin ɗaya ba ɗaya ba فيما أجازوني cikin abin da suka yi min ijazarsa قالوا suka haɗu suka ce أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهاسم abul abbas ahmad dan umar dan dilasin ya ba mu labari قال حدثنا أبو الحسن yace abul hasan ali dan بن firin ya zantan mana قال yace حدثنا أبو abubakar بكر muhammad dan بن ahmad بن dan faradim ya الفرج.
zantan mana قال حدثنا أبو الحسن yace عبد abul الله hasan بن abdullahi dan المنتابي.
muntabi ya zantan mana قال حدثنا يعقوب yace yaqubu بن dan إسحاق ishaqa dan abi isra'ila ya zantan mana قال حدثنا ابن هميد yace dan hunai dan humaidin ya zantan mana قال yace ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم Abu Jafar wanda wanda yake amirul muminina ne yayi munazara da imamu maliku a masallacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala lahu malikum sai imamu maliku yace da shi tare da cewa sarki ne ya amiral mu'minina ya kai shugaban muminai la tarfa sautaka fi hadha al masjid karka kuskura ka daga muryarka a wannan masallaci wa inna Allah ta'ala addaba qauman hakika ubangiji madaukaki ya dadaftar da wasu jama'u qala sai ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi kada ku daga murya ku Ayata.
sama da am la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi karanta zuwa karshen aya wa mada qauman hakika ubangiji ya yabi wasu mutane wa qala yace إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين الآية يغضون أصواتهم عند رسول الله karanta zuwa ƙarshen aya وذم قوما ubangiji ya zargi فقال wasu mutane yace إن الذين ينادونك إن الذين الآية ينادونك karanta zuwa ƙarshen aya وإن هرمته ميتا hakika alfarmin ma'aikin Allah bayan ƙaurarsa كهرمته kama هيا alfarmarsa ne yana taka ƙasa فاستكان لها أبو ai جعفر ko sai Abu Jafarin ya sunkui da kai ga wannan faɗi na Imamu Maliku وقال sai ko ya fara neman fatawa ya ce يا أبا عبد ya baban الله Abdullahi أستقبل القبلة وأدعو shin in fuskanci gabas in roƙi Ubangiji أو أستقبل رسول الله ko صلى kuma in الله عليه fuskanci manzon Allah وسلم sallallahu alaihi wa sallama وقال sai ko Imamu Maliku ya ce ولم تصرف وجهك عنه dan me zaka juyar da fuskar ka gare shi وهو وسيلتك bayan shine tsaninka ووسيلة أبيك آدم عليه السلام shine tsanantu wannan ta ma- babanka القيامة.
annabi Adamu har izuwa ga Ubangiji maɗaukaki ran alkiyama dan me zaka juyar da kanka بل استقبله kai fuskanci ma'aikin Allah واستشفي به ka nemi ceto gare shi فيشفعه sai الله Ubangiji ya bashi wannan ceton قال الله تعالى Ubangiji maɗaukaki ya faɗa ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية wala wannan mu izzalamu anfusahum al-ayata wannan isar ba yadda wahabiya ba su ba su ce bata inganta ba نعم amma alhamdulillah نعم Maulan Mahalifa a littafinsa a wasun نعم ya kawo ingancin tatarwayoyi daban-daban.
نعم Allah ya saka masu da alkhairi.
آمين Kuma wannan rubutu na awasun yana daga ishara da Khalifa Malam Makurari yayi نعم wanda duk yana cikin irin irshadi نعم da wayannan bayin Allah suke yi Allah ya saka musu da alkhairi.
آمين To Khalifa ya kawo hujjoji wanda har yau littafin nan shekara kusan takwas babu wani ɗan wahabiya da ya sa yatsa a kai sai ma girmama halifa suke sun kasa raddinsa a nan kano sun kai shi sokoto jami'a amma har yau babu wani ba wahabiya da ya iya ba wa halifa amsa sai ma in sun gan shi kaji suna ai shine mala abubakar maɗafi allah ya saka masu da alkhairi ya yi wa addini hidima sosai نعم allah ya ƙara mana irinsu آمين ya hore mana kuma fahimtar abin da suka rubuta آمين Hmm.
وقال مالك Imamu Maliku ya faɗa, وقد سئل عن أيوب السختياني an tambayi Imamu Maliku game da malaminsa Ayyuba Sekhtiyani.
ما حدثتكم عن أحد Imamu Maliku ya ce, ban taɓa ba ku hadisi daga wani ɗaya ba, إلا وأيوب أفضل ba sai منه Ayyubu Sekhtiyani ya ji shi.
قال Ya ce, وهج هجتين Ayyubu Sekhtiyani ya yi aikin hajji guda biyu, وكنت أرمقه na kasance ina maƙe duba gare shi.
ولا أسمع منه غير أنه كان Ba na jin wani abu daga gare shi sai dai cewa shi ya kasance.
إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم Shi بكى yayin da aka ambata annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fashe da kuka حتى أرهمه har nai ta jin tausayinsa فلما رأيت منه ما رأيت yayin da naga abin da na gani daga shi وإجلاله للنبي صلى الله da عليه irin yadda yake وسلم martaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama كتبت عنه sai na karba hadisi daga gare shi Mm.
Imam Malik مم.
Mm.
وقال مسعود بن عبد Mus'ab dan الله Abdullahi yace كان مالك Imam Maliku ya kasance إذا ذكر النبي صلى الله da عليه an ambata وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama يتغير sai لونه kaga launin sa yana sauyawa وينهني ya rinka yin katantanwa hatta yasubu zalika ala julasa'i har wannan ya zamo ya wuya ta ga ma'abuta zama imamu maluku faqila lahu yawman fi sai zalika aka ce da imamu maluku in aka ambaci shugaba muna ganin halin da kake ciki Mm. sai faqala imamu maluku ya ce law ra'aytum ma ra'aytum ai ku ba ku ga abin da na gani ba da kun ga abin da na gani lama ankartum alayya ma ai da tarawna ba ku yi imkarin abin da kuke gani a gare ni ba wa laqad kuntu ara muhammad ibn lamun na kasance ina ganin malami na malam Muhammad dan Munkadiri wa kana sayyidul qurra'i ya kasance shugaban makaranta alqur'ani la nakadu nas'alu an hadisin ba ma abadan kusanta mu tambaye shi game da hadisi har abada illa yabki face na kuka hatta narhama har mi ta jin tausayin sa ولقد كنت أرى na جعفر kasance بن ina ganin محمد Jafar dan Muhammadu وكان كثير ya الدعاء kasance والتي- mai yawan kakati والتبسم mai yawan murmushi وإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر amma da an ambaci shugaba nan gaba gare shi sallallahu alaihi wa sallama isfarra ce siffarsa ta yankwane وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ban taba طهارة.
ganin sai yana zantar da zancen ma'aikin Allah ba face yana tsarki ولقد اختلفت إليه zamanin زمانا ya ce na ta kaiwa na kawo zuwa gare shi lokaci mai tsayi فما كنت أراه ban kasance ina ganin sa ba إلا على face ثلاث afta قتال tadodi guda uku إما ko in مسليا same shi yana mai sallah وإما ko in same صامتا shi yayi kawai وإما يقرأ ko in same القرآن shi yana karanta alkur'ani ولا يتكلم فيما لا- لا baya يعنيه.
yin magana cikin abin da babu ruwansa وكان من العلماء ya kasance yana daga cikin malamai والعباد الذين da يخشون masu الله ibada عز wannan da suke وجل tsoron ubangiji wanda ya buwa ya yi girma ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم imamu maliku ya ce hakika abdurrahman dan kasimi dan muhammad dan abubakar siddiqu ya kasance يذكر النبي صلى الله عليه وسلم in ya malamin imam maliku ne Na'am.
yana tuna annabi sallallahu alaihi wa sallama وينظر إلى لونه sai mu ju sai ai duba zuwa launinsa كأنه نزف منه الدماء kai ka ce an wato kace masa jininsa وقد جف لسانه harshensa في ya keka ce فيه a bakinsa هيبة منه saboda رسول الله kwarjini صلى الله gare عليه shi cikin manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wa sallama ولقد كنت آتي آمر Imamu بن Maliku عبد ya ce, Na الله بن الزبير kasance ina je wa Amiru ɗan Abdullahi ɗan Zubairi, فإذا ذكر عنده inda النبي ka ambata صلى annabi الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa بكى sallama nan gaba gare shi sai ya fashe da kuka, حتى لا يبقى في عينيه دموع haske hawayensa ya ƙare.
ولقد رأيت الزهرية Hakika na ga Imamu Zuhuri.
وكان من أهل الناس ya kasance daga cikin mafi nutsuwan mutane وأقربهم mafi kusancinsu وإذا ذكر عنده النبي صلى الله amma da عليه an ambaci وسلم ma'aikin Allah nan gaba gare shi sallallahu alaihi wa sallama فكأنه ما عرفك ولا عرفته kai ka ce imamu zuhuri bai san ka ba baka san shi ba ولقد كنت آتي سفوان imamu بن maliku ya ce سليم ya kasance ina zuwa wa safwan dan sulaimin وكان من ya kasance المتعجبين yana daga cikin masu yin bauta المتج- masu المتجدين yin ijtihadi فإذا ذكر النبي صلى da an الله عليه ambaci ma'aikin وسلم Allah وكان sallallahu alaihi wa sallama nan gaba gare shi sai ya fashe da kuka ولا يزال ba zai يبكي gushe ba yana kuka حتى يقوم الناس har عنه mutane su tashi daga gare shi su ويتركوه bai shi وروي عن har rawaito قتادة da katadata أنه كان إذا سمع ya kasance الحديث idan ya ji hadisi أخذه الأويل sai ka tantanwa ta ɗebe shi والزويل da kuma kamar wato jujjuyawa jiki ولما كسر على مالك الناس yayin da mutane suka yawaita ga imamu maluku قيل له aka ce da imamu maluku لو جعلت مستمليا da za ka sanya يسمعه wanda zai rinka shifta in ka faɗa hadisi ya cire murya ya ziyar da su وقال sai imamu maluku ya ce قال الله تعالى ubangiji maɗaukaki ya faɗa يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وحرمته هيا imam ya ce alfarmarsa yana raye وميتا da alfarmarsa سواء bayan ƙaura duka ɗaya ne وكان ابن ɗan سيرين siri ne ya kasance ربما يضحك so da yawa ma yana yin murmushi فإذا ذكر عنده حديث amma النبي idan صلى aka الله ambaci عليه hadisin وسلم annabi خشع.
sallallahu alaihi wa sallama nan gaba gare shi khasha'a sai ya runkwafa ya nutsu وكان عبد الرحمن بن Abdurrahman المهدي dan Madi ya kasance إذا قرأ حديث النبي in صلى zai الله karanta عليه hadisin ma'aikin وسلم Allah sallallahu alaihi wa sallama أمرهم بالسكوت zai umarce su da su kawai وقال sai ya ce لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت la النبي tarfa'u azwatakum fawqa sautin nabi ويتأول أنه يجب له من الإنصات ana yin matawi na cewa ya wajaba gare shi na daga yin kawaici yayin karanta hadisin sa نعم ما يجب له عند سماع قوله irin abin da ya wajaba yayin sauraron faɗinsa alhamdulillah